أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauraron mu na kusa da na nesa ina muku sallama din ta addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu namu na fasarar littafin iziya wanda a yau za shine halkan mu ta bakwai kuma za mu tashi a cikin fasali da yake magana kan ladubba na watan biyan bukata ma'ana shine mutum wanda zai ba haya haka to irin abubuwan da ake bukatar a ce mutum zai yi to wannan fasali abin da zai mana bayani kenan shine mala ya ce faslun rabewa za mu karanta a fasara sai mu dawo ana karin bayani kamar yadda aka saba yi faslun rabewa adabu qada'il hajati ladub a cikin ladubba na biyan bukata an fahimta shine zai magana shine faslun rabewa adabu qada'il hajati ladubban biyan bukata arba'ata ashara guda goma sha hudu ne shine arba'ata ashara adaban ladabi goma sha hudu ne al-awwalu na farko zikirullahi ambaton Allah inda iradatul dukhuli lokacin nufin shiga a cikin makewayi qabla wasul qabla wasul gabanin saduwa ila mawdi'il adha zuwa ga wurin kazanta fa yaqulu sai ya ce bismillahi da sunan Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsari gare ka min al-khubusi daga shidanun aljanu maza wal khaba'is da shidanun aljanu mata wa yaqulu ba'da al-khuruji sai ya ce bayan fitowa minhu daga gare shi gufranaka ina neman gafararka ya Allah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi wannan da azhaba annil adha ya tafiyar da kazanta daga gare ni wa afani ya bani lafiya zamu kuma ƙara bayani abinda malai yake magana shine yace faslun rabiwa adabu qada'il hajati ladabban biyan bukata 14 adaban ladabi 14 ne mai ma'ana shine akwai abubuwa guda 14 wanda ake so duk wanda zai je biya bukatar shi a makiwayi to ya tabbatar da ya kiyaye su sai ce al'awwalu na farko ladabi na farko zikirullahi ambaton Allah inda iradatu duhuli lokacin nufin shiga a cikin makiwayi qabla al-wusul gabanin saduwa ila mawdi'il adha zuwa ga wurin kazantar da haka ba sai ka shiga zaka yi addu'a ba a'a in ka zo bakin kofar zaka shiga to shine sai ka karanta wannan addu'a sai ce fa ya kulu sai mutun ya ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith shikenan sai ya shiga ko mace ko namiji ko babba ko yaro yana da kyau wannan addu'a ake yi ta kwarai da gaske idan mutum ya karanta ta wato irin shidano aljanu da suke iya cutar da mutum ko wani abu ba za su cutar da shi ba Allah zai tsare shi daga haka ne duk wanda zai karanta wannan addu'a in zai shiga makiwayi zan maimaita ta in mutum zai shiga makiwayi in ka zo bakin kofar makiwayen kamin ka shiga sai ka ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wannan kenan kuma akwai karin da yazo a cikin hadisi wanda manzo Allah sallama yake cewa mutum zai cewa bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wa min ar-rijisin najisi wa min ash-shaytanir rajim zaka iya hada shi din amma in kuma yanzan mutum bai kiyaye su ba wannan din ya takaita nan din yayi بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث to shine addu'ar da za a yi a shiga makiwayi wanda Allah zai tsare mutum daga sharrin miyagun aljanun da a ciki maza da matansu to shine Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ni ina neman tsari gare ka min al-khubuthi daga miyagun shidanu aljanu maza wal khaba'is da kuma shidanu aljanu mata to wannan kenan sannan sai mala ya ce waya qulu sannan sai mutum ya ce a ba'ad al-khuruj bayan fita ma'ana lokacin da zai fitowa kenan daga makiwayi din to kuma har yanzu shi ma akwai addu'ar da ya kamata sai ya karanta sar da zai fito ita ma wato shine a sai ya ce gufranaka ya Allah ina neman gafararka abinda yasa aka ce a zai nemi kaman neman gafara ne anan wato shine saboda a kasancewar a cikin makiwayi kaga ba a yin ambaton Allah ba a zikiri ciki ko to wai saboda yankewar zikiri ne da kai tunda ka shiga cikin makiwayi zikirin zikirin da haka ya yanke baka yi zikiri ba to kamar kana neman gafara ne na yankewa wannan zikiri din da kai yanzu kaga zaka iya ci gaba da zikirorin ka da ka saba to shine ma'anar neman wannan gafara din gufranaka Allah yana neman gafararka alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi wannan da azhaba annil aza ya tafiyar da kazanta daga gare ni wa afani kuma ya bani lafiya domin mutum Allah ya taimake shi har ya bashi iko da dama na shiga a makiwo yayi bawali ko yayi ba haya wannan babban ni'ima ce mai girma fa saboda haka da yawa za ka ganin mutane ba su kallon ni'imomin da Allah ya masu sai su manci sai mutum ya ta ganin kamar Allah bai mai komai ba wannan ita ka ita ishi mutum ni'ima fa ka iya yin bawali da kanka ko ba haya amma yanzu ai kaga duk wanda larura ta kama shi ta rashin fita fitsari ai shi ya tabbatar da lalle ni'ima ce mai girma a shi fitar bawalin nan tunda kana ganin yau an ka ce fitsari ya tsaya ya ki fita kamin zuwa asibiti a samu har a kai su kansu likitocin a bi hanyoyin da za a bi a fitar da wannan bawali mutum ya wahala matuƙa da gaske musamman kaga a ce asibiti ba kusa bane har sai an tashi an je wani gari ko wani wuri daban kaga ba karaman tashi hankali bane da wahala ba kuma ta iya yiwa matsalar ma har ta girma Allah ya kare mu wanda zai kai sai an kashe kuɗi masu yawa kamin a samu ayi ko ba haya kaga saboda haka shi yasa wato ni'ima ce kwarai da gaske wanda Allah ya yi wasu ana ba da kai wani bawan Allah mutumin kirki wani wali sarki ne ya zo ya yi hawa yana takama zai wucewa kai ko wannan bawan Allah za a wucewa sai dai kurin kace Allah ya ba sarki ikon yanka shi ai ko kawai hwadawa aka wuce aka mai wulakanci ya zai ma sarki wannan wulakanci sai ya ce to to a yi hankuri kada Allah ya ba sarki ikon yanka shi sun ɗauke shi ba komi ba kowa ba sun kai gaba sun kowace kawai aka zo fada sarki yana yana son ya kashi abu ya gagara aka yi aka yi abu ya gagara karshe dole sai da aka dawo wajen wannan ba Allah ka ba shi hankuri ya ce to shi kenan to ai ni na addu'a ce addu'a ce ne mai dorin saboda yana ganin shi ya dauka ai ni'ima ce mai girma Allah ya baka ikon yanka shi shi yasa ma sarki isa su ko sun haga kamar wulakanci ne ga sarki to to da yake bayan Allah ya san addu'a Allah na karba shi kenan ya ce to Allah ya ba shi iko ya kashi shi kenan sarki ya samu iko sannan ka samu lafiya to kaga saboda haka wato ni'ima ce mai girma to shi yasa mutum ya gode ma Allah in ya fito daga makiyoyi an ji wannan addu'a in za ka shiga makiyoyi farko kamin ka shiga ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi in za ka fitowa kuma sai ka ce alhamdulillah gufranaka alhamdulillah allazi azhaba annil adha wa afani gufranaka gufranaka alhamdulillah allazi azhaba annil adha wa afani wannan kenan to sannan sai malai ci gaba da cewa wala yajuzu dukhulul khala'i shiga makiwayi bai halatta ba bi shay'in da wani abu fihi zikrullahi ta'ala wanda adda zikirin ambaton Allah madaukakin sarki kal khatami kaman zobe wadda rahamid wadda rahamid da dirhami a ana yace bai halatta a shiga makiwayi ba da wani abu da adda sunan Allah kamar mutum yana da wata takarda rubuce an rubuta sunan Allah gare ta ko kuma kamar irin cikin waya da ake sa alkur'ani sai mutum ya shiga da alkur'ani kuma ya budo shi alkur'ani din to shi ma wannan bai dace ba an gane ba shiga maki wayan kawai ba da waya ɗaya ba kamar in ya zama waya misali tana da qur'ani cikin ta amma dai kawai ba kunna ta yi ba tana aljihu ne kawai wannan ba komi ba komi ya zama kawai mahadacin qur'ani kenan ko ya kaga mahadacin alqur'ani ka qur'ani cikin kanshi amma kuma yana shiga maki wayi ko to saboda haka amma dai ka kunno waya ka bude alqur'anin kana cikin maki wayi to shine bai halatta ba a saboda haka a wasu suna ɗauka matsayin makaruhi ne sun ka ci a haramun ne da kai tsaye magana guda saboda haka to shine shiga da abin da ambaton Allah kai koda laya ce gare ka inda ba an ɗunke ta cikin wata fata ba haka ba tana da sunan Allah rubuci a ciki to bai kamata mutum ya shiga da ita makiyoyi kaga da irin tasbihan nan tasbih da ake nan mai sunan Allahu Muhammadu ko kaga shi ma duk bai kamata a rika shiga da shi cikin makiyoyi ba saboda haka duk dai abin da ada sunan Allah ko ga takarda ne ko ga menene wannan sunan na Allah yake to ba za a ba za a shiga da shi makiyoyi ba shi yasa saboda ta ka dan akwai babban malamin na a cikin malikiya shine Ibn al-Arabi al-Maliki abinda yake cewa yace shi yana da wani zobe to zoben nashi an rubuta mashi sunan shi an rubuta mai sunan Muhammadul Arabi to yace shi saboda ganin alfarma sunan Muhammadu ne tunda shi kaga Muhammadu a sunan shi Muhammadu Ibn al-Arabi to saboda ganin alfarma suna annabi muhammadu shi yasa sunan na muhammadu to bai shiga makiwaye da shi to kaga wannan yana da kyau a samu irin wannan ladabin gaskiya sosai da gaske don haka ana son haka nan a sannan sai kuma mala ya ci gaba da cewa wato abinda adda zikirin Allah sai ce kalkhatami kamar zobe idan ya zama ga zobe akwai sunan Allahu to bai halatta shiga da shi cikin makiwayi wadda rahami haka nan shiga da dirhami wato kaman irin kuɗi da ake yi na dirhami ko sai ya zama akwai an rubuta sunan Allahu ciki to shi ma ba a shiga makiwi da su ko ma menene an ka rubuta sunan Allah gare shi dai to ba za ka shiga a cikin makiwi da shi ba to sannan sai mala ce wala yajuzul istinja'u tsalki baya halatta bi shay'in da wani abu fihi zikrullahi ta'ala wanda adda ambaton Allah cikin shi wato shine sai kai amfani da wani abu wanda akwai sunan Allah gare shi shi yasa ma zobin naka ko da kana da zobe akwai sunan Allah gare shi in za ka yin tsarki ma ka cire shi zoben daga hannun naka na hagun din kamar yadda shi ga hannunka na dama to haka nan bai halatta ka dauko wata takarda wadda a sunan wadda a sunan Allah ka shafi na jisa da ita ba ko wani abu da haka to shine ma'anar bai halatta ba watan ayi tsarki da wani abu wanda adda sunan Allah a ciki ba to sannan a sai ma ya ce athani na biyu an yi kaddimar jila wal yusra ya gabatar da kafa ta ta hagun fit dukhuli a cikin shiga sadda zaka shiga makiwan kenan wal yumna ta dama fil khuruj a cikin fita ma'ana shine in zaka shiga makiwayi to kafar hagun aka sun ka fara sanyawa wurin shiga kenan kuma in ka kare abin da haka zaka hitowa kafar dama aka sun ka fara sakawa in zaka fita ka san dama kamar yanda dama haka yake a shari'ance ana son watan duk abin da yake mai daraja madaukaki to a fara shi da dama abinda kuma yake ba mai daraja ba sai a yi shi kuma da hagun kaga kamar irin shiga masallaci kaga kafar dama aka so a fara sanyawa in za a hitowa kuma daga cikin masallaci da kafar hagun ake fara hitowa an fahimta haka irin in mutum za ya shiga cikin gida da kafar dama yake fara shiga in za ya fita da kafar hagun yake da kafar dama yake fita haka in mutum zai sa sutura misali kamar kila mutum zai sa wando misali ya fara sa kafar dama tukun sannan ta hagun an fahimta haka nan irin wanke gyaran gashin kai mutum zai gyara ya fara wanke bangaren dama sannan bangaren hakan dai da sauransu ko haka manzo Allah sallama yake yi to amma wurare kamar irin shiga makiwayi da hakan ga to shi kuma shi ake son sai mutum ya fara shiga shiga da kafa hagun in zai fitowa sai ya fito da kafar dama wannan haka ake so to shine malai ya faɗa an yi kaddimar jila hul yusra ya gabatar da kafar shi ta hagun fid dukhuli a cikin shiga makiwayi wal yumna ta dama fil khuruj a cikin fita sannan sai malai ya ce a thalisu ladabi na uku shine an ya qadi hajatahu ya biya da wannan bukata tashi wa huwa jalisun yana tsugunni saboda haka ba a so mutum zai yi fitsari da tsaye ba a so kuma balle ba haya kenan saboda haka to tsugunnawa to shine malai yake magana yana daga cikin ladubba sannan malai ci gaba da cewa arabi'u ladabi na hudu an yudimas an yudimas sitira ya dawamar da sutura ga jiki ne hatta ya danuwa har ya kusanta min al'adda daga ƙasa wato shine sadda zai tsugunnawa din to ya kada ya tun yana tsaye sai ya kware sutura ta a'a ya bari sai ya watan kusa kaiwa ga ƙasa wajen tsugunnawa din ya bari tun nan in misali yana da wando ne ya kwanci to kada tun yana tsaye sai ya zai ya yi ƙasa da wandon a'a ya bari sai ya dan tsugunna tukun ya kusa kaiwa ƙasa sannan sai ya ainihin watan zagi haka ko mace shi haka za ta yi ba tun tana tsaye shi ma za ta kware sutura ta ba to shine ma'ana ya dawo mada sutura daga jiki ne hatta ya dano har ya kusanta min al-ardi daga ƙasa sannan sai ya sai ya kwari sutura shi gaba ɗaya din sannan alkhamisu a watan ladabi na biyar an yi atamida ya bayar da ƙarfi shine ma'ana ya dogara a larijil hil yusra bisa ga kafar shi ta hagun ma'ana shine sadda mutum ya tsuguna yana yin ba haya kashi kenan to ya ainihin ba da ƙarfin shi bisa ga bisa ga kafa ta hagun wanda ina jin akwai wani likita ma da yake gaya man cewa lalle haka ne saboda a ka'idance akwai abubuwa ga tsarin da suke wanda ita najisa din nan wannan bangaren wajen hagun din nan take wanda idan mutum bai dan karkata din lalle ba da karfi ne wajen hago ba to ba lalle ne ba wannan kashi din ba haya din ya fitar gaba ɗaya ba saboda kuma ka gani illa ce ka kuma a ce mutum yana yi ne ba tare da ya fita gaba ɗaya ba yana barin saura to saboda haka shi yasa aka son sai mutum ya ba da karfi ne a wajen bangaren kafar shi ta hagun sanda yake tsugunne a cikin bisa wajen ba haya kenan shine an yi atami da ya dogara alarji da hilisu ra bisa ga kwashi ta hagun sannan as-sadisu ladabi na shidda wanda ake so sadda mutum zai ba haya ilar rabi ashar har zuwa na goma sha hudu an yi farrija ya rarrabe bayyana fahizaihi tsakanin cinenan shi wa an yarta nibal mawadi as-sulba ya nisanci wurare masu tauri mato haƙo kenan walma ad-da'imi da ruwa wanda yake walma walma ad-da'ima da ruwa wanda yake madawwami wa an yi gaɗiyar ra'asahu ya lullube kai ne wa Allah ya takallama kada ya yi magana illa li muhimmin sai saboda wani muhimmin lamari ka khawfin fawati nafsin kamar tsoron kucewar rai aw malin ko dukiya wa an yattaqi riha ya kiyaye iska wal juhura da rami wal mala'ina thalasa da wararen la'anta guda uku wa hiya sune mawadi a julusin nasi wuraren zaman mutane wa turqatuhum da hanyoyin su wa an yastatira ya buya an ayyudin nasi daga idanuwan mutane wa an yab'uda ya nisanta an masami'ihim daga maciyinsu idza kana fil fada'in ya zama a cikin daji ne wa Allah ya taqbilu qiblata kuma kar ya huskanci alqibla wala yastadbira ha gar ya bata baya idza kana fil fada'in in ya zama a cikin daji ne wala mai kun fihi saturun ba sutura bata zama ba tare da shi ya fa in kana fihi saturun in ya kasance akwai sutura a ciki fa fi man'ihi a cikin hani ne kaula ne akwai maganganu guda biyu al-mukhtaru amma zance wanda yake zababbe minhuma daga cikin su al-manu hani wa amma fi'luhu amma aikatawa ta fil manzila a gida fa ya juzu ya halatta mutlaqan sake ba kaidi a ani abinda nake nufi sawa'un daidai kana hunaka satirun ya kasance a can akwai sutura amla ko kudai kana hunaka mashaqqatun akwai wahala amla ko kudai to zamu koma sai ya karin bayanin abinda malai yake magana anan a abinda malai yake magana ya ci gaba da cewa to a yace as-sadisu ladabi na na shidda ilar rabi'a ashara tun daga na har zuwa na goma sha hudu wa ma'ana shi ne su ne dunkule nan gaba ɗaya sai ya haɗe bai tsaya bambance maka na kaza na kaza ba to cikun ne ya haɗe nan gaba ɗaya shi ne sai ya ce a an yi farrija ya rarrabe bayan da fahi zai yi tsakanin cine nan shi ma'ana sadda mutum yake yana tsugunni akan wajen bahaya to kar ya game cine nan shi haka ya buɗe cine nan shi ba a so ya game cinin shi don in ya game su ne kamar zai shirin baci ciki ne kuma ta yanda watan ba hayan ba zai fita da kyau ba to shine ya bude cinin shi sannan wa ayyata nabil mawadi as-sulba kuma ya nisanci wuri mai tauri wato haƙoƙi na mutum ya so ya samu haƙo ya ce zai yi ba haya ko fitsari wurin musamman su fitsarin ko tunda kaga in zaka samu haƙo in zaka yi kaga za su rika watan baltsan ma ga ga kafa ko ga sutura shi sa ce sai ya nisanci wuri wanda yake mai tauri wuri wato wanda yake haƙo kenan shine wa an yi tanibal mawadi as-sulba ya nisanci wuri mai tauri wal ma'ad da'ima da ruwa wanda yake madawwami wato shine kar mutun ya zo ya isko ruwa wanda a kwanci ba su gudu ya zo cikin su ya kashi bai kamata ba kai ko da gefen su ne nan inda inda mutane mutane suna zuwa suna amfani da ruwa na mutum ya dawo gehe kusa ga wurin ya kashi shi ma an hana ballayi ciki kenan to shine wal ma'ad da'ima da ruwa wanda yake madawwami to haramun ne mutum ya kashi ciki ko ya fitsari ba a yin haka nan sai dai malamai suna cewa to inda zai yan bawalin ciki sai in kamar ruwan masu yawa ne kila kamar wani dam ne babba to kaga wannan in yayi wani ruwan ba su ma san yayi ba to ana cewa in wannan ne cewa wannan ba komai amma dai wuri ruwa wanda suke kadan ba masu irin wannan yawa kwarai ba mutum ya zo ciki yayi fitsari ko ba haya to haramun ne to shine sannan bayan wannan malam sai ya ci gaba da cewa wa an yi gaddiyar asahu kuma ya lullube kai ne ana so mutum sadda yake tsugunne ya lullube kai ne ya rufe kanshi musamman yana ana magana cikin daji ma musamman yana daji ne sannan wa Allah ya takallama kuma kada yayi magana sadda yake cikin ba haya ko fitsari ko kashi yakan ga kada mutum yayi magana illa li muhimmin sai wani muhimmin lamari sai ba da misali yace ka hawafi ka yace ka hawafi fawati nafsin kamar tsoron kucewar rai kamar mutum yana tsugunne yana ba haya ko fitsari sai ya ga wani makahu ya zo wato za ya ainihin fadawa akwai rijiya wurin to shi bai gani to ya zo dab da rijiyar nan zai fadawa cikin kuma sai to kakai kuma kana tsugunni kana ba haya ko fitsari to na an baka dama ka yi magana ka mai magana kai kai kai sai ya jira akwai rijiya gaba ne to wannan ya halatta ka yi magana nan wajen an fahimta ko wata dabba wadda ya gaza ta fadawa kaga ita ma ta mutu a cikin rijiya shi ma na an ba shi dama yana iya magana ba laifi ba ne au malin ko kuma dukiya wato shine sai ya zama a yaga halaka ta wata dukiya kaman kila an aje wani abu na dukiya wanda wani zai sace to kan rama da kai magana ko kuma wani abu dai mai kama da haka ko dai menene dai shine ma'ana abin da yake nufi sai in wani muhimmin lamari ne na tsoron kuciwar rai ko dukiya to nan koda kana ba hayan ko fitsari to ba komai na an baka dama kana magana amma haka kawai kun zo da kai da abokinka kurin da shi kenan ku zo kuna fitsari amma kuna hira ko kuna ba haya kuna hira wannan duk ba bai dace ba a yi haka nan saboda haka shi yin magana din nan ana cewa akwai sadda yake zama mandubi mustahabbi kamar sai ya zama mutum ya zo yana fitsari misali amma bai da ruwa to sai ya ga wani mutum zai wucewa sai ya ce da Allah na taimako man da ruwa na wannan ba komi an fahimta kaga nan magana ce wannan ba komai amma so ya tsadin saboda me don ya samu ruwa ne wanda zai tsalkaka daga shiya to wannan ba komai gare shi inda yake wajibi din wanda yake kuma wani wuri yana zama wajibi shine nan inda muka yi magana yanzu na in kamar yaga wani rayuwa za ta halaka to na an ba shi dama kamar fada maka hudu cikin rijiya ko wani abu mai kama da haka din ko kucewar abin amfani kenan duk an ba shi dama yana iya magana a to anan kuma har yanzu yana daga cikin abin da malamai suke magana cewa mai bawali yana fitsari ko kuma yana cikin kashi bai kamata ya yi ba ko da kamar irin kana cikin bahaya sai wani yamma sallama to nan ba za ka ansa mashi ba ka kyale shi kawai an fahimta ko kuma mai kiran sallah yana kiran sallah ka san an baka dama duk sanda ka ji abin da ka ji mai kiran sallah ya faɗa kai ma ka faɗa to a lokacin da kake cikin wani bahaya ko bawali to shi ma ba sai kai koyi da mai kiran sallah din ba haka nan mai atishaya sai ka ji kana bahaya ko fitsari sai ka ji wani ya atishaya to ba sai ka gaida shi ba wannan yarhamukallahu yarhamukallahu da zaka ci mai din to karka ce mashi in dai kana cikin wannan yanayi hannun sannan ana cewa kai ko shi kai ne ya ci ba sai ya ce alhamdulillah ba idan dai yana cikin wannan yanayi ne to saboda haka dai duka dai malamai suna magana akai dai to shi yasa to shine ma'anar dai rashin yin magana in mutum na ba haya ko boli ba a sun fira ana hira kai shiru sai ka kare abin da kai sannan sai malai ya ce wa an yattaqir riha kuma ya kiyaye iska wato shine kada mutum ya kalli wajen inda iska ka fitowa misali kamar dama ko can fuskanta alƙibla an san dai bai dace ba misali to amma misali ne sai a ce kamar iska sar da yake fitowa daga yamma daga gabas ne lokacin da iska ya buga din nan ko zaka ga wani ne wanda iska yana da karfi sosai to kai kuma zaka yin ba haya misali ko fitsari wai sai ka kalli can wajen da iskan ka fitowa da karfi din to ba a son haka nan shi ma ko kuma kudu ne yake ko arewa ne ko dai ina ne wanda iskan yake fitowa da karfi to ba a son ka fuskanci can wajen lokacin da zaka yi fitsari ko zaka yi ba haya a cikin daji ake magana to shine wa ayatu kirriha wal juhura da rami ba a so mutum zai yi fitsari kawai sai ɗaya zo ya isko rami ya tsugunna cikin wannan rami ya yi fitsari ba a yin haka ko kuma kashi to shi ma duk ba a yi saboda yana iya cutar da kai ne ta yiwu akwai wani abu mai cutarwa cikin ramin da ya zo ya cutar da shi ya wannan kenan kuma kaga in ma kuma shi abin da a cikin ramin bai hito ya cutar da shi ba shi ya cutar da abin da a cikin ramin ko in akwai wani ƙwaro ciki to to shi yasa aka son a kiyaye rami kar a yi bawali ko ba haya cikin shi din duk da akwai wani malami da ya ganin cewa a sai in fitsari ne su kadai aka nufi kai cikin ramin to amma dai kuka shi din dai ba a so a cikin ramin din a wani mala'ina salasa da wuraren la'anta guda uku su ma mutum ya kiyaye wurare guda uku waɗanda ake la'antan mutane wanda kada ya watan kashi wurin shine sai malai ce wahiya su ne waɗannan wuraren mawadi'u julusin nasi wuraren zaman mutane wa durqatuhum da kuma hanyoyin su mutane din wato shine mutum ya kiyaye wurin zaman mutane kamar wurin zaman ba sai cikin inuwa ɗaya ba an gane sai ya zama kamar irin ana sanyi haka sai ya zama akwai wani wuri inda mutane suke cikin rana inda suke zauna suna jin hanci na wannan zafin rana da sadda ana sanyi to bai halatta nan wurin ka zo ka bata mashi kuma su kashi ba ko kuma cikin inuwa inda ana zafi suna zauna ka zo ka samu wannan inuwa ka zo ka yi musu kashi wurin to duk wanda zai iskuwa wurin nan fa kasan sai ya la'ance ka don duk wanda sun saba zama wurin inuwa su suna zuwa sun kai isko an yi musu kashi wurin sai sun tala'anta ga wanda ya wannan Allah ne mai Allah mai kaza to shi yasa manzo Allah ce a hadisi ne manzo Allah sallama ya bada wannan umarni din shi ma to shine watan wuraren la'anta guda uku sannan rukatu da kuma hanyoyi na su mutane din wato shine inda mutane suka bi suna wucewa haka nan kamar irin gefen ruwa shi ma inda aka ibar ruwa kamar wani rijiya ko wata wani gebe wanda ana ibar ruwa mutum ya zo kusa ga bakin gaba wurin yayi kashi shi ma wannan shi ma duk an hana shi ma ba a yi duk wurare ne wanda za ka sha la'anta idan ka yi wannan ɗin to shi ne wa ɗorƙatun da hanyoyinsu sannan bayan wannan ma ya ce wa an yi statira mutum ya ɓuya an a ayunin nasu daga idanun mutane wai ma'ana shi ne kar mutum ya zo inda mutane suna gani ne ya tsoguna zai yin ba kashi bai dace haka nan ba kada ya haka nan ya samu wuri da can inda zai dan ɓuya ko bayan wani ice ne ko bayan wani dutse ko dai bayan wani menene ya daina nisanta dai daga idanun mutane to shi ne nisanta daga idanun mutane wannan ba wani abin gaba ne jarunta ne ko wani kai ganin haka kai abin kirki ba kai ba kajin kunya kowa ya ganka tsuguni wannan ba a so haka sannan mala ya ce wa an yi yabu oda ya nisanta an masami'ihim daga wurin jin su mutane din ma'ana shine kada ka tsugunna kaman wani wuri inda a lokacin da ka kai wannan ba haya mutane za su rika jin sautin ba yana fita daga jikinka to ba a son haka na shi ma to shine ma'ana ya nisanta daga wuraren jin mutane din an gane kuma sannan haka nan da inda ya san kuma in yayi ba haya din yana iya watan wari ne yana iya kawo mutane duk ya nisanci irin waɗannan wuraren so shine sai malai ce duka waɗannan abin da an kaza na idza kana fil fada'i in ya zama cikin daji ne sannan wa Allah yastaqbil al-qiblata kuma kar ya fuskanci al-qibla har yanzu sadda mutum zai kashi ko fitsari kada ya kalli wajen alƙibla wala yastadbira ha kuma kada ya ba alƙibla baya din ba a sun ya kalli alƙibla ba a sun ya bata baya sai dai kenan ya mai da ta gefe ne ko kaga in mu gare mu ne nan mu yanzu da alƙibla mu gabas take kaga kenan kan mutum ya mai da gaba gabas kuma kan mutum ya mai da gaba yamma kenan sai dai ya mai da gaba kudu ko arewa kenan muna a wajen mu da alƙibla take gabas gare mu waɗanda alƙibla kuma take kudu gare su kasu mai da gaba kudu kasu mai arewa su mai da gaba gabas ne kenan ko yamma a gare su kenan wanda kuma alƙibla su take haka dai misali ya danganta ita alƙibla dai ka kalle ta ka abata baya to shine ma'ana idan ya zama daji ne amma sannan wa Allah shine wala sajbirha idza kana fil fada'i ya zama a cikin daji ne walam yakun fihi saturun kuma sutura bata zamo a nan din ba ma'ana amma da a ce sai ya zama kila bayan wani icce ne ko bayan wani dutse to ba laifi ko da ya fuskanci ita alƙibla din bisa ga wata magana kenan ta malamai din wasu kuma suna ganin a'a ko da dai akwai sutura din dai to kada ya fuskanci alƙibla din kuma kai ya bata baya dai shine idza kana walam yakun fi saturun watan abinda zai kare shi bai zama gare shi ba fa in kana fi saturun in ya zama akwai abinda zai kare shi fa fi man to a cikin hanin nashi kawalani akwai maganganu guda biyu wasu na ganin cewa in akwai wannan sutura din wato akwai abin da zai kare shi wani dutse ne ko wani icce ko wani abu to ba komi ko ya fuskanci alƙibla din ko da daji din ne wata magana kenan amma sai malai ce to al-mukhtaru amma magana wadda a zababbi zababba min huma daga wadannan maganganun guda biyu na hani ko kuma rashin hani al-man'u hanawa din da shi yafi wato shine in dai daji din ne ko akwai abin da ya kare ka din daga alƙibla din to kaka fuskance ta dai in za ka yi ba haya ko fitsari ka juya dai ka bata ka ka juya ka bata baya kuma sannan sai mala ya ce wa amma fi'luhu amma aikata shi fil manzila a gida kamar sai ya zama a cikin makiwayi ne anan gida sai ya zan an yi shi yana kallon gabas yana kallon alƙibla ne so in ci sai ya zama yana fuskantar alƙibla ko kuma ya ba alƙibla baya wacce fa ya juzu to wannan ya halatta mutlaqan saki ba kairi wannan ba matsala shi in dai gida ne ya ce ani abin da nake nufi kana kana sawa'un daidai kana hunaka saturun akwai abin da ya kare a can amla ko ma ba abin da ya kare in dai watan cikin gida ne to ba komi ya ce kana hunaka mashakkato sannan akwai wahala wajen kokarin sai ya juya ba alƙibla baya ko kuma ya fuskance ta amla ko ko dai ma'ana yin daidai din shi akwai wahala ko ba wahala duk dai ba komai in a cikin gida ne yana iya tun fuskanta gabas din ko yamma ma'ana alƙibla kan yin amfani da gabas tunda wasu su ba yamma ce a gabas din ba gabas din ce a alƙibla su ba ko tunda alƙibla ake magana ka a fuskanta ba sai gabas ba alƙibla ake magana to shine ma'ana hunaka a to shine yake ce shine ma'ana abin da yake nufi din hal huna ai a cewa kana hunaka mushaqqatun akwai wahala a can wai in yace sai ya watan yi kokarin kiyaye wannan dokan na kai fuskanci alƙibla din ko kuma kai ya bata baya shan akwai wahala amla ko ko ba wahala yana iya juyawa lahiya lau ba tare da ya fuskanci alƙibla din ko ya bata baya din ba akwai wanda za a yi din to duk da wanda ya ga dama in a gida ne ba komi wannan ba ba laifi gare shi to Allah ya mana jagora kuma ina jin lokaci ya zama tsaya nan sai mun sake dawowa muna fatan Allah ya mana jagora alfarman manzo Allah sallama dan uwan ku a cikin addinin musulunci sunusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasara Godel Zamfara State assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh